أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid al'ansa a cikin karatun littafinmu na nuniyatul qahtani cikin ikon Allah da yarda shi wannan zai kasance zamanmu na 38 a cikin wannan littafin mai dimbin albarka. a yau ranar litinin 20 ga watan jumadul ula shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da kudu ga watan yunaya shekara ta 2021 a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 452 yau cikin ikon Allah da yardar shi zan mu dasa daga baiti na 453 يقول محمد القحطاني لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبجد عابدا شهواني أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع للجسوم وصحة الأبدان واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال الآجب البطنان ومن استزل لفرجه ولبطنه فهما له معز الهوى بطنان حسن التداوي المجاءة والظما وهما لفك نفوسنا قيدان أسمع نهارك تر في دار الأولى يوما يقول تلفق العطشان حسن الجزاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإدمان إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفدى إلى الحزلان دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالأسل المصبى واحتجم فهما لدائك كله برآن يقول محمد القفطاني لا تتبع شهوات نفسك مسرفا لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبدد آبدا شهواني والله يبدل عابدا شهواني أقلل طعامك ما استطعت فإنه أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسم وصحة الأبدان نفع الجسم وصحة الأبدان واملك هواك بضبط بطنك إنه واملك هواك بنفس بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان شر الرجال عاجز البطنان ومن استزل لفرجه ولبطنه ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له معز الهوى بطنان فهما له مع الهوى بطنان حسن التداوي المجاءة والزما مثل التداوي المجاعة والظما وهما لفك نفوسنا قيدان وهما لفك رؤوسنا قيدان أزمئ نهارك تر وفي دار الأولى أزلت نهارك تر في دار الهدى يوما يقول تلقب العطشان يوما تطول رب الأبشار حسن الجزاء ينوب عن شرب الدواء حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإجمال سيما مع التقليل والإدمان إياك والغضب الشديد على الهدوى إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفدى إلى الحزلان فلربما أفضى إلى الإدمان دبر دواءك قبل شربك وليكن دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان متعلق الأجزاء والأوزان وتداوى بالأصل المصفى واحتجم وتلاعب بالأصل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآن وهما لذلك كله برهان zarakum Allah min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa a baiti na 453 la tattabi shahawati nafsika musrifan fallahu yubghidu abidan shahawani kada ka bi shahawar ranka kana mai banna shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙin mai bauta ma shahawar shi mai son zuciyar shi wanda duk in zuciyar shi ta ce me ya yi abu zai yi abu la tattabi hawaka don haka kakka bi son zuciyarka ma'anar hawa abinda ake ce ma alhawa kuwa mailun nafsi ila shay karkatar rai zuwa ga wani abu yuqalu haza lahu hawa li hubbil mali sai a ce a ka'idar larabci wannan yana da karkata kawai shi ɗan son dukiya ne ko kuma haza lahu hawa lizi'amati shi kuma wancan ba ruwan shi da dukiya kawai a ce a'a su su ne shugabanni shi kuma wancan ba ruwan shi da kuɗin ba ruwan shi da wannan a'a shi kuma hawa in nashi a wani waje yake Allah ya ɗora mai in ma hawa zaka ga wani hawa in nashi na jin BBC ne wani hawa in nan nashi na kallon kwallo ne wani hawa in nashi na kokowa ne da sauransu kenan shi ne wannan ake ce ma alhawa a harshen larabci amma mafi yawan da ake yin amfani da kalmar hawa ana amfani da ita ne akan san abu wanda ba a so san abu wanda ba a so kenan abun in so yayi yawa sai ya zama hau daga nan ne malam bahaushe ya huddo hau kenan daga kalmatu alhawa daga nan aka huddo hau Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratun nazi'at wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron ubangijin shi kuma ya hana zuciyar shi abin da take so na daga banna to wannan tabbas lalle aljanna ce makomar shi ake cewa innama summiyal hawa li'annahu yahwi bi sahibihi an sanya ma hawa sunan hawa dan saboda tana hallakar da mai ita la tattabi shahawatika sai malam yace kadda ka bi shahawar ranka musrifan kana mai banna li'anna tatabbu shahawat nafs saboda bin shahawar nafs da bin abinda rai yake so tana yiwuwa ba ya tsaya ba a halal kaɗai har ya kai mutum ya wuce iyaka ya je zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ففي الحديث أتكلم عن حديثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس إرادة أمن شان الله شتبتا أغريشي كتوا خفت الجنة بالمكاره an kewaye aljanna da abubuwan da ba a so zuciya ba ta son su wa huffatin nar bishahawat kuma an kewaye wuta da abubuwan da zuciya take son aikatawa kenan sai mutum ya yi yaƙi da zuciyar nan tashi shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa Allah ya sanya mu cikin aljanna Allah ya sa mu yi ganin hawa yau Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratu Sad wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabili an sabilillah kada ka bi son zuciyarka dan saboda zuciya ta kawar da kai ka sabka daga hanya ta Allah subhanahu wata'ala ha a cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa inna kaseeran la yadulluna bi ahwa'ihim bighairi ilmi inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin in Allah subhanahu wata'ala yana jayo hankalinmu da kanmu bisan zuciyarmu mu ringa tsaya muna tunani kafin mu aikata abinda zuciyar take so magabata sun yi maganganu da dama akan son zuciya aliyu bin abi talib yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa inna akhwafu ma akhafu alaikum lalle mafi abinda na yi tsoro a gare ku ittiba'ul hawa san zuciya wa tulul amal da guri mai tsaho amma ittiba'il hawa ali bin abdallah ce amma kaga shi san zuciya fa yasuddu anil haqqa yana kawar da mutum akan gaskiya wa amma tulul amal amma kaga dogon guri fayunsil akhira yana sa mutum ya mance lahirar shi wannan aliyu bin abi talib yarda Allah ta tabbata a gare shi kenan wani namiji yake ce ma hasanul basari ya aba sa'id ya baban sa'id ayyul jihadi afdal wani jihadi ne ya yi falala ƙara sai hasanul basari yake cewa jihadu hawaka yaƙin zuciyarka shi ya fi kowane yaƙi falala daga cikin magabata akwai daga cikin malaman zuhudu wanda ake ce mai bishir alhafi yana daga cikin manya-manyan malaman zuhudu don zuhudu ya sa har yake tafiya ba tare da takalmi ba hafiyar shine ake cewa yana tafiya ba tare da takalmi ba yake cewa albala'u kulluhu fi hawaka shi bala'i dukkan shi a san zuciyarka yake washifa'u kuma maganin kulluhu dukkan shi fi muhalifatika iyahu in ka saba ma zuciyarka kenan ka samu waraka ka samu magani Allah shi kuma yake cewa man galaba hawahu aqlahu ibtada duk wanda zuciyar shi ta yi ƙarfin hankalin shi to ya wulakanta da in zuciyarka ta ci gaya ma ka yi wani abu baka tsayawa hankalinka ka daidaita ka tambayi hankalinka kawai bi kake ya ce to shi kenan kuma hallo ka wulakanta wannan kaɗan daga cikin maganganun manya-manyan malamai da sahabbai irin su Ali bin Abi Talib akan at-tahzir an al-ittiba' al-hawa tsoratarwa akan bibiya abinda zuciya take so shine wani malami yake cewa wa min al-bala'i walil bala'i alamatun alla yura laka an hawaka nuzubu العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوب إنك جباوة تباوة نجسكيا shine mala yace kawai mai bin zuciya shi shine bawa an kaga kuma hallo mai yanci wanda kuma ya fi ƙarfin zuciya shi shine mai yanci shine wannan baitin abin da yake karantar da mu la tattabi shahawati nafsika musrifan fallahu yubghidu abidan shahawati sai mala yake cewa aqlil ta'amaka mastata'ta fa innahu nafa'ul jusumi wa sihhatul abdani واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطناني ماذا yake faɗa a baiti na ɗari hudu da hamsin da hudu da na ɗari hudu da hamsin da biyar ya yi daidai da baitin da ya wuce na ƙarshe na wancan satin la ta shubat na kabit ta'ami ta sammunan fajisu mu ahlil ilmi gairi simani mala yake cewa aqlil ta'amaka ka karantar da abincinka me mala yake nihi ana la darara wala dira ba cuta kuma hallo babu cutaswa min haisu anna idza akalta kasiran tu'zi nafsika in ka ci abu da yawa zaka cutar da kanka fa innahu lam yajuz la yajuz zalika to wannan bai halitta ba a musulunci ka ci abinci ka yi ta ci ka yi ta ci har ya wuce iyaka kuma hallo ka kai kanka zuwa ga hallaka shine ma ne yake cewa qallil ta'amaka aw aqlil ta'amaka mastata'ta daidai gwargwado fa innahu dan saboda wannan nafa'ul yusumi shine yake ma jiki amfani wa sihhatul abdani kuma hallo shine kuma hallo waraka na jikin gabaki daya littafin nuniyatul qahtani littafi ne wanda zaka ga akwai fikihu a ciki akwai tauhidi a ciki akwai mustalahul hadisi a ciki akwai liftanci a ciki akwai geography a ciki akwai biology a ciki dukkan sauransu littafi ne wanda ya hada abubuwa da dama malam anan kenan ya shiga bangaren su dokta su lifto liftoci kenan kenan yake cewa fala yajuzu lil insan bai halitta ba ga mutum an yi akula akalan yuzihi ya ci abinci abincin da zai cutar da shi kama ya fa'aluhul kubba kamar yadda kafirai suke siffa ce ta kafirai in suka ci wannan masu kare wannan kafiran da haka siffa su ce mafi suratul muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يأكلون كما تأكل الأنعام تدبع abinci sai ka ɗauke da gabanta in ta ci ma ta ƙoshi ko ci zata ta yi in ka kawo wani abu ma mai daɗin hannu ta ture wancan kuma hannu ta koma wancan to ba a so musulmi ya zamanto haka kenan wannan siffa ce na kafiran da wallazi na kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wa'annan kasaratar ta'am shi fa yawan cin abinci a ko'ina kai baka da abinci sai ka ci ka san mutane iri biyu ne akwai na akulu li na'ish akwai kuma hallo na'ish li na akulu na akulu li na'ish kuma akwai na'ish li na akulu akwai wanda na akulu li na'ish suna ci ne don su rayu wannan shine ake so amma kakka zamanto kai rayuwarka ta ish li ta'kul kai kawai rayuwarka kawai kullum kawai ta tsaya a saman ci shine malam yake mana kashedi akan haka yawan wannan ciye-ciyar yana ba zuciya karmetur ta samu wa'insu illoli guda biyar kamar yadda abu suleiman addarani yake faɗi akwai illoli guda biyar wanda mai yawan cin abinci yake kamuwa da su mai yawan kwashe-kwashe na farko fakdo halawatin munaja mutum zai rasa zaƙin ganawa da ubangiji shi duk lokacin da kai tatil zaka ga ko sallama baka jin daɗin ta Allah Allah kake a malimai ya ce assalamu alaikum ka shiga ban ko kuma ciki ya matsa na biyu daga cikin illolin da suke kamuwa da mai yawancin abinci hirmanu shakka alal haq in kaga mutum bai da tausayin talakawa da annahu iza shaba'a idan ya koshi zanna annal haq kulluhum shubba sai yayi zaton dukkan wa'annan wanda suke kewaye da su su ma haka ne sun koshi hausawa suke cewa dutsen da yake cikin ruwa bai san ana rana ba idan sai ka mance da bayan Allah illa ta uku sigarul ibada yaunin ibada duk mai yawan ciye-ciye zaka same shi yana da yauni na ibada tana mai yauni illa ta hudu ziyaratu shahawa sai shahawan mutum ta karu shi kuma mala ya ce la tattabi shahawati nafsika musrifan fallahu yubgidu abidan shahawati in illa tabiyar ce wa inna sa'iral mu'minin yaduruna hawla al-masajid wash-shubba yaduruna hawla al-masajid shi mummunai suna ta kewayeniya zuwa ga wajen bauta zuwa ga masallaci kai kuma kana ta kewayeniya zuwa ga saranga shi ne almazabin an ce mazbala abubuwan da ake zub da shara mazbala kugal ke shi ne ne ma da yake cewa to wamlik hawaka bidabti batnika innahu sharrul rijalil ajizul batnai babu sharri ga mutumin da yake bin zuciya babu sharri mutum da mutumin da yake kula cikin shi a nan malam nunu ne ya yi da hadisi ingantacce wanda annab sallallahu alaihi wasallama yake siffantar da wa'insu yake cewa hairukum karni mafi alherinku wanda suka yi karni guda da ni wanda suka yi efok guda da ni lokaci guda da ni in an ce kar sekri ya ci kuma a turanci an ce yan sekri bosan ta uturwa generation kenan alkar yusawi mi a sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace hayrukum qarni mafi alherin ku wanda suke karni ɗaya da ni sun ballazina yaluna sannan wanda suke karnin da yake biyo bayan karnin wanda suka rayu da ni sun mallazi da ya nuna mu sannan kuma hannun wanda suke dube kenan haka haka ne a ji ta zuwa abin yana ta zuwa alherin yana raguwa imran yake cewa la adri a zakarar nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da karnai da hausalata ni ban sani ba na mance wai shin annabi ya faɗi karni biyu ne ko kuma ya faɗi karni uku ne a wannan hadisin sannan sai annabi sallallahu alaihi wa shi rawun hadisin da yake hudu haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan ya hudu wancan wanda suka yi alheri yake cewa inna ba'dakum qauman sannan bayan ku akwai wayansu mutane yahununa suna ha'intan mutane wala yutaminun ba su cika amana maha'inta ne ba su rike amana wa yashhaduna wala yastashhadun suna gani sun shaida amma kuma hannu gusace ne wayan ziruna wala yufu kuma hannu suna ɗaukan alkawari suna addawar amma ba su cikawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yazharu fihim as-sama zaka gansu kuma hannu tubul tubul suna tahiya da kitse tare da su mutane ne wanda suke bautata ma cikin su fiye da komi su dai hammuhum hidmatu anfusihim la hidmata masalihan nas su kawai objective din su su hidima kansu ba hidima ta mutane su in sun kwana cikin su a koshe to kowa ma ya kwana da yunwa shine wannan hadisi wanda Buhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Imran bin Hussein yarda Allah ta tabbata a gare su ganin bin walid yake cewa a cikin majma'al hikamul amsal salasun hunna mahlakatul lil anam abubuwa guda uku sune suke hallakar da mutane wada'iyatu sahihi ila sakami kuma haddo suke kai mai lahiya ya kai ya kwanta ga rishin lahiya shine malai yake cewa dawamul mudamati wa dawamul wata'i wa idhalu ta'ami ala ta'ami kamar mutum ya kwanta waje guda ɗaya misali bai sauya wajen kwanci ba ko kuma a'a ya zamna ɗaya waje ɗaya bai tashi ya ɗan tashi ya ɗan tattaka ba kamar rashin support ko kuma yawan jima'i ko kuma abu na uku shine ke cewa mahallu shahi wana wa idhalu ta'amu ala ta'ami da sanya abinci bayan wani abinci ka ci wannan kuma har ka kara kenan shine malam yake faɗa a baiti na ɗari kudu da hamsin da shida wa manista zalla li farzihi wa li batnihi duk wanda ya bauta ma gaban shi da cikin shi fa huma lahu ma'azal hawa batlani to wannan mutumin kenan ya kaga ya zama kamar mutum ne mai ciki biyu zambo ne da larabawa an ce kamar mutum ne mai ciki biyu mutum da bai san ba daidai bai san ba ba daidai ba kenan mutum ne mahaukaci kenan shi ne malam yake siffantawa a nan abubuwa guda biyu wanda suna da hatsarin gaske shine ciki kuma hallo da gaba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yake cewa abubuwa guda biyu suna hallakar da mutane yake cewa abin da yake tsakankanin leɓanya guda biyu harshe kenan da kuma abin da yake tsakankanin cinya guda biyu kenan gaba kenan abubuwa wanda suke hallakar da mutane shi ciki idan me yasa ake cewa na hallakar da mutane li'annahu yamla'ahu bil muharramat wa lam yufriq wa lam yufarriq bayna al halal wal haram sai kaga wani komi ya zo mai ci yake bai ya bambancewa wannan halal ne bai ya bambancewa wannan haram haka shi ma gaba fi hatta ya fil haram ya kai mutum zuwa ga afkawa zuwa ga haram kenan wannan shine abinda malam yake jan hankalinmu a likitance kenan har yanzu malam yana bayani akan likitance yake cewa hisnud dawa hisnud tadawi almaja'atu wazzama wa huma li fakki nuqusina qaidani أزم نهارك تروى في دار الأولى يوما يطول تلفف العطشان حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإدمان أنا مالا yake mana bayani akan wannan baituttukan nasihohi da suka umshi abubuwa da yawa daga cikinsu takalilu ta'amu wa shara mutum ya kasance ya takaita abincin shi ya takaita abincin shi wa zakara ba'da zalik bayan haka sai malam ya ambaci annahu man azma anharahu wanda ya ishirwantar da yinin shi yayi azumi kenan bisawmi wal ibadati da bauta فإنه يحصل له الري الكامل يوم القيامة to wannan mutumin ranar tashin alkiyama shine zai fi kowa morewa shine zai fi kowa morewa malumai suke cewa ƙarƙashin hadisin da annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna huli wa ana ajizi bi ce babu wanda ya san ladan azumi babu wanda ya san wata irin morewa mai azumi zai samu a ranar tashin alkiyama kuma wannan hadisin ya gama da azumi na farilla kuma hallo da azumi na nafila tuman da zaka same shi yana yin azumi alhamishi alhamishi yana yi litinin litinin ko kuma yana yin azumi sittu shawwal ko kuma irin na siyamu dawud ya yi yau ya sha ruwa gobe kuma hannu ya yi da sauransu to wannan shine zai fi kowa morewa ranar tashin alkiyama kai ha akwai wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ta ya ce wannan ƙofar ta masu azumi ce kamar aka je wani waje in za a yi wani taro akwai wajen manya kuma har akwai wajen yaku bayu to har akwai vip wanda ita ta masu azumi ce fi jannat samaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluha illa sa'imun ban mai shigar ta sai masu sai masu azumi kenan wannan shine malam yake mana bayani kenan azumi na haraka turwa fi darul ula kai ishirwa wulinka za a shayar da kai a gida maɗaukaki yau man ya tsulu talafukul atishani ranar da kowa zai ringa jin ishirwa kowa ya ringa jin ishirwa sannan kuma hallo za a buɗe kuma hallo musulmai su sha ruwan alkausara su sha ruwan alhaut kuma shikenan babu ishirwa har abada Allah ya sanya mu daga ciki shine inna a'tayna kalkausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar kenan shine malam yake mana bayani akan wannan sannan malam sai mana bayani sun mawadda anna ikhtiyar al-aghziya al-jayyida dokan abinci na kirki da dokan abinci mai vitamin mun ce malam Allah subhanahu wata'ala ya bashi baiwa in kana karanta littattafan shi zaka ga likita ne zaka ga fakihi ne zaka ga adib ne zaka ga sociology ne zaka ga physiology ne zaka ga physia'i ne yana zancen fizik shimi sbt da sauransu duka malam duka a cikin littattafan shi duka ya gama a ciki malam yake cewa ɗaukar abinci mai kyau ya fi shan magani shine rigakafin cuta shine rigakafin cuta yace alwiqaya khairun minal ilaj rigakafi ya fi magani shine malami ta husnul giza'i yanubi an shurbi dawa cin abinci ko kuma cin manya-manyan abubuwa wanda suka za su gina jiki yana dokan maimakon shan magani siyama ma'a taklidi wal idmani barantana ma idan baka kwaran cikinka kuma hallo kana takaitawa la darara wala dirar babu cuta kuma hallo babu cutarwa kenan shine malam yake mana bayani a nan wani sannan sai malam yake cewa iyaka wal garbi shadidi ala dawa falarubama abda ilal hizrani na haleka da yin hushi lokacin da zaka sha magani jiwa malami kakka saki ka sha magani lokacin da kake hushi ne ji malami wannan wata tajriba shi ce wata experience ne shi ce ƙarƙashin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya tambaye shi yake cewa ausini kamin wasiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tagdab kadda kai hushi faraddada miraran wannan mutumin yake ta maimaita mai ausini karamin wasiya annabi da ya ce mai la tagdab a annabi sai da ya faɗi a cikin wata ruwaya sama sau uku kadda kai hushi kadda kai hushi kadda kai hushi sannan kuma akwai hadisin da yake cewa kadda alkali yayi hukunci yana yana mai hushi kadda alkali ya yi hukunci yana da hushi akwai kuma wani hadisin da yake cewa in mutum ya yi hushi yana tsaye to ya zauna ko wani hadisin kuma da ke cewa ya yi alwala kaga duka wannan hadisin suna gaya mana cewa akwai hushi kenan akwai wayansu salbiyat ko wayansu ababe marasa kyawu wanda suke tare da hushi shine ma da yake cewa iyaka والغضب الشديد على الدواء فلربما ابدا الى الخزلان tana yiwuwa baka baka samu maganin da kake nema ma baka samu ba in ka sha magani lokacin da kake hushi ba yayi amfani ba kenan wannan ita ce nasiha ta malam a cikin wannan baitin sai malam yake cewa dabbir dawa aka qabla shurbika wal yakun muta'allifal ajza'i wal wal awzani malam ya rayu shekaru da dama a aru kamar ya san wannan lokacin zai abu malam sai yake cewa ka tsaya ka yi tunani da hankalinka a kan siyan magani da kuma hannu wani magani ne zaka sha daga ba daga kai kowane mai sai da magani ba yana hucewa ka kira shi ka ce a baka ka gwada tashi a kai fa inna hadha yu'addi ila tahluka wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wala tulqu bi aydikum idan ta haruka ba ka taba ganin mutum ba wannan ya huce ya ce wannan maganin kaza ne kuma daga ya je gaba in wani ya tsira shi ya ce maganin kaza ne kuma har shi zai ba shi wannan magani wannan ya huce ce maganin kaza ne sai malam ya ce to ya kamata a nan hankalin ka ringa aiki dabbir dawa ka qabla shurbika wal yakun muta'alliqul ajza'i wal awzani ka tsaya sani ka nemi wanda suka sani ka nemi ahlul ilmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne wanda yana ba kowa matsayin shi a yanayin zamantakewa na sahabbai in za a ce abu kaza ne sai a ce a tambayewa ne ya kake gani abu kaza ne a tambayewa ne ya ake gani abu kaza ne a tambayewa ne ya ake gani haka ake kadiba gado da handar da za a yi aka rasa yadda za a yi kawai aka ce a tambaye sulman al-faris yake an sani experience shi aka tambaye shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rami za a yi haka don saboda in suka shigo ramin kafin su huto daga ramin mu kuma mun afka musu da kibiyoyi mu ida da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a yi kuma aka aikata haka kenan haka komi da kake gani akwai wanda a'a su wannan aikin su ne komi da kake gani akwai wannan kenan inzulun nas manaziluhum kenan ita rayuwa bai yiwuwa ka ce a'a kai kawai zakai abinka da komi da ka a'a wa shawiruhum fil amr wa amruhum shura shura bainahum kenan shine ma da yake cewa kai ka tsaya kayan tunani ba kowane magani bane ba zaka sha kuma hallo ka tsaya ka yi tunani in zaka sha magani dabbir dawa aka qabla shurbika wal yakun muta'allifal ajza'i wal awza'i bayan malam ya yi zancen magani da mutum ya kiyaye irin gama-gaman maganin da bai san asalinsu ba kuma bai da ilimi ba a ce ba a tabbatar mai da abin ba sai malam sai ya fara ba da misalai na magani daga cikin maganinnuka sai malam yake cewa wata dawa bil asalin musaffa wahtajim wata dawa bil asalin kai magani da zumuwa ta kirki wadda batta da kwado a cikinta wahtajin kuma hallo ka yi ƙaho fahuma ka ga wa'annan guda biyu lida'ika ga ciwonka kullihi dukkan shi bura'ani suna warkar da shi a nan malam yana mana bayani akan falala ta zumuwa da kuma hallo falala ta yin ƙaho malam anan ya ɗauko ne daga cikin alkitabu wa sunna ƙur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zumwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fihi shifa'un linnas a cikin zumwa akwai waraka ga mutane shifa'un linnas sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ashifa'u fi salasa waraka akwai ta a cikin abubuwa guda uku shurbatu asali shan zumuwa au kiyya tunani ko kuma sakiya au shakatu bi jahabi hajar ko kuma alama da ƙaho wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da mauna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta kawo salma ma kana ahadun yashtaki ila rasulillahi take cewa wani bai kasance ba ya zo daga cikinmu yana ma annabi sallallahu alaihi wasallama jaje nami waje an fi ra'asihi na ciwon kai yawan ciwon kai nike yawan ciwon kai nike illa kala sai annabi ya ce mai ihtajim ka yi ƙaho wala waje an fi rijlaihi ko kuma ya ji ciwo a ƙafa illa kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ihdibuhuma alhadabu lalle ka musu lalle ihdibuhuma ka musu lalle sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna afdala ma tadawaitum bihi alhijama mafi falala abinda kuke magani da shi shine ƙaho an kuwa min amsali da wa'ikum ko kuma yana daga cikin manya-manyan maguna wanda suke da amfani shine ƙaho hadisi wanda imamu muslim ya rawaito shi a nan akwai magana fikihu na malamai malamai suke cewa hal hunaka ayyamu mustahabbun lil hijama wai shin akwai kwanaki wanda aka keɓance ake so a yi ƙaho a cikinsu shi ne wannan matsala na fukaha na malamai lalle akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka kawo kwanakin da mutum yake yin ƙaho a cikinsu kamar kwaɗa shi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Anas bin Malik ya rawaito man arada al-hijama duk wanda yake so yayi kaho falyataharra bi ahdikum ad-dam falyataharra sab'ata ashar to ya ɗauki a cikin kwanan wata lokacin da wata yake da kwana sab'ata ashar goma sha bakwai au tis'ata ashar ko kuma kwana goma sha tara au ihda wa ishirina ko kuma kwana ishirin da ɗaya wani hadisi ne ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke cewa wala yatabayyad bi ahadikum ad-dam kuma jini baya kufe ba a jikin mutum jini baya tsuho ba a jikin mutum fayaktuluhu to in mutum ya bari jini yake tsohon mai a jiki to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa jinin ne yana kashe shi wannan tsohon jinin yana kashe mutum hadisi wanda imam al-albani ya ingantar da shi wannan kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada 17 19 21 amma kuma wannan baya nunawa akan cewa in kai kaho ba a sha bakwai ba ko ba a sha tara ba ko ba a ashirin da ɗaya ba ƙahonka bai yi ba a'a in kai wancan ka samu ladan waccan sunna kuma hallo ƙahonka ya yi in ko ba ka yi ba a ciki ka samu ladan ƙaho amma ba ka samu ba ladan wancan kwanakin na sunna don saboda mi don saboda imam ahmad ya rawaito lalle ya yi ƙaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho in lokaci in lokacin da jini ija haja bihi dam idan lokacin da jini ya tsohon ya tsohon me wala alla imam ahmad istadalla bil hadith allazi yaqulu fihi alaihi salatu wassalam iza haja bi ahadikum ad-dam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku jini ya tsofar mai kenan ba dai ya jiraye ba kwanan goma sha bakwai ko sha tara ko kuma ishirin da ɗaya falyahtajim to ya yi ƙaho fa inna damma iza tabayyaga bi sahibihi yaqtuluhu dan saboda jini idan ya tsufar ma mutum yana kashe shi yanzu ko an ci gaba da ƙahon da ana yi da ƙahon wannan na bigar yanzu kaga ana yi da kwalba yanzu har an alam an ci gaba zaga wani maganin ne za a baka kaman kayi wannan ƙahon ne yana wani hadisi ne wanda imam al'albani ya rawaito shi kenan daga nan zan mu tsaya a baiti na 462 haka ne ko? baiti na 462 na likai nuraji basita kwanaki nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ake kaho a cikinsu wanda suka zo sunna ce ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam na kwana ko wata yana da goma sha bakwai yana da ishirin da ɗaya kuma yana da goma sha tara malam ya kawo zance akan cewa yawan kwashe-kwashen abinci yana kama mutum illoli guda biyar wa zai zano ɗaya daga ciki wa zai zano ɗaya yana kawo yawan kwashe-kwashen cin abinci yana kawo ma mutum illoli guda biyar tare da shi na yana kawo raunin ibada na yana kawo yana kawo shan zuciya kenan shahawa yana kawo shahawa na'am man yazid na'am yana sa kenan kai ka ka sa a ranka kawai kowa kowa yana da agoshe yake na'am sun ma na'am na'am yawan shiga banɗaki mutane suna ibara kai kuma kana yawan shiga banɗaki na ko kuma yana ƙara sha'awa ko kuma rashin tausayin jama'a kenan shine wanda malam ya kawo shi imam aliyu radiyallahu anhu halifa aliyu bin abi talib halifa na hudu yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa mafi abin da na hijin tsoro a gare ku abubuwa guda biyu ne na san zuciya da kuma da dogon guri san zuciya da dogon guri sai ali bin abi dalibi ya kawo tawdihi ba da ibham dan shi me san zuciya menene matsalar shi matsalar san zuciya gaskiya yana sa mutum ya mance da gaskiya asaddu anil haq shi kuma dogon guri ha yana man zai sa mutum ya mance lahira abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka al-janna وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين wajibi ne a kullum mu ringa ma ƙasa adda Allah sa ta zauna lafiya kun ga abubuwan da suke afkuwa wato wasu ƙarya guda biyu an kai hari sama da mutum saba'in sun mutu nan da a waje ake jin labari wajibi ne musulmi kullum in zai yi addu'a ya ringa sa ƙasa cikin addu'a da ƙasashen musulmai Allah ya ba mu kwanciyar hankali wanda suka mutu Allah ya ji kansu wanda mu da muka yi saura Allah ya ba mu kyakkyawar ƙarshe Allahumma ati an fusala ta kawaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliha wa mawlaha Allahumma aminna fi awqanina wa sa'ir biladil muslimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين